عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي قليل وداد العبد فيك تفاؤ ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القل يا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء
السلام عليكم هنا في سورة البقرة سورة تبيو لا متعشق عن آية تبني بيو وانا ذكر انت وانا آية القرآن شنا رمى زيد علي لما ولما شيخ دار عثمان بوشي وانا ذي فترة مولما شيخ الإسلام الشيخ دار عثمان بوشي رضي الله تعالى عنه Allah ya ƙara shi da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب a can baya ubangiji ya ba da umarni alhazai su yi ta zikiri wadda inda al-mash'ari haram inda al-mash'ari haram واذكروه كما أريكم وإن كنتم من قبل من الضالين ثم أفيضوا من هذا الباب الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم منازلكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ya ba da umarni a yi ta zikiri a yi ta zikiri a yi ta zikiri ya ishe gama dai ranar arafa ɗin ko azhar sai an yanke lokacinta a ba da fili wa zikiri tun bayan zawar za a yi sallah da azhar ɗin da la'azar ɗin duka wannan filin sai a bar wa zikiri a wannan ranar sani a yi ta zikiri a yi ta zikiri har rana ta wadi idan kuma rana ta wadi ba sallan magariba za a yi ba an yi ta zikiri kinan da doyi har a zo musdaliba sannan hada magariba da isha'i wannan filin duka da zikiri Allah ya kasa mutanen kashi uku ya ce wa minan nasu mai ya kudu rabbana adina fi duniya kuma da wuri ya zaki min khala ومن من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار mutane sun kasu kashi uku akwai mai cewa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ka ba mu jin daɗi a duniya har lissafin zai kare baya shigar da lahira ba ta cikin lissafin da ita lahira bai san ta ba komai yake roƙo na duniya yake roƙo annabi na cewa duk mutumin da bukatarsa ba ta wuce bayan baya neman wani abu bayan mutuwa su to ba shi da hankali akwai ma cewa Allah ka bani jin dadi a duniya ka bani jin dadi a lahira ka kiyaye ni azabar wuta akwai kuma can gaba wanda zai ce inda za a ce wa minan nasi man yashi nafsa tina martatin da wallahu rahum bil ibad akwai kuma inda nan gaba na ƙarshe wanda yake cewa واصبر نفسك مع الذين يتقون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه نبركو دنيا كذيبا لاهرة نبي دنيا لاهرة نأكو نمن يردان الله نهدو شي الله نيكي سو ba ambaton duniya ba ambaton lahira ba ambaton komai sai wajaha yuridu na wajaha ga masu neman duniya kadai masu masu neman duniya da lahira masu neman yardan Allah da kuma masu neman zatin Allah to su ne sufaye wanda suka zubar da komai su koma ga Allah komai nasu ya zama na Allah. Kuri haka da wani zai ma ka zabo to mai neman duniya kar ka roƙi Allah ya baka duniya ka zo ka kwanta baka neman duniya ka nemi duniyar ko ta hanyar noma ko ta hanyar nema ko ta hanyoyin da ake samun duniya kar ka kwanta ka ce ina riga na yi addu'a ka nema mai neman duniya da lahira kai kuma ka nemi duniyar ka nemi lahira dukkan ka kwanta ka nemi duka biyu ulaika yau nasibu mimma kasabu wayannan mutane kowa yana da rabansa wanda Allah zai bashi a cikin abin da suka nema din wallahi shi Allah sari'ul hisabi mai gaggawan lissafi ne واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعدى في يومين فلا
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون يا كو جماعة الدنيا قباك ليت أين ما سهجري واذكروا الله كأنبت الله في أيام معدودات أتين كوانك إلى ييوب kwanaki ne suke shiga juna akwai ayyamin ma'lumatin akwai ayyamin ma'dudatin a ayyamin ma'duda su ne banda ranar sallah washe garin sallah na ɗaya kenan washe garin nan na biyu kenan wayannan suna daga cikin ayyamin ma'dudatin amma shi na farko na ranar sallah ma'lumun ne ghairu ma'dudin shi kuma ya wuce kwana biyu kamar ta ajiyarfi yau mai ne in an wuce kwana na biyu to kwana na uku madudun ne rairu malumin ba za a tsare mutum a ce sai ya yi shi ba tunda in ka tashi ka tafi daga kwana biyu ba kai laifi ba a yi ta zikiri a yi ta zikirin allah a yi ta zikirin allah a yi ta zikirin allah cikin wayannan lokacai واذكروا الله كأنبت الله في أيام أشهر kwanaki معدودات gidayayyu saboda haka ne a wannan lokacin ake zikiri tun daga azahar ɗin ranar babbar sallah har bayan sallan safiya na ranar nafri na tashi na uku na ƙarshe daga mutanen da suka je haji da wanda ba su je haji ba kullum za su wannan zikirori bayan kowace sallah kamar ta hajjara biyu bai ji fada ismailai wanda bayan sallah ya kwana biyu a ayyamu ta shiriki kina ayyamu milan ya ce daga ranar tafiya na farko ce shi zai tafi ya riga ya yi jiba to ba shi da laifi kwana biyu nan ya yi ya ba shi da laifi kamar ta kara wanda ya kara kwana ɗaya kuma ya jinkiri shi ma ba da isma alaihi babu laifi a kansa waɗansu mutane suna ganin tunda aka ce kwana biyu da sauran kwana guda in ka tafi ai kayi gaggawa in kayi gaggawa ai kayi laifi wani su kuma suka ji inda an sallame ka daga kwana biyu in ka ƙara kwana da ai za ka yi laifi to sai aka ce dukan su ba wani wanda ya laifi duk akan da ya je suke wanda ya je bayan kwana biyu ta ajiri kenan ya yi gaggawa ba shi da laifi wanda ya ƙara kwana ɗaya ba shi da laifi amma in ka ranar tafiya na farkon bayan karewan kwana biyun idan ka bari rana ta faɗi maka amina to sai ka kwana ka ini gobe ka yi jiba sannan ka tafi wannan ka ba za a bar ka tafi ba amma waɗansu masu mazhabobi suna barin mutum ya tafi kamar ta jalmi yau mai ni bala ismari kamar ta kara wanda jinkin da kara kwana ɗaya shi ma bala ismari babu laifi a kansa wannan kwana na uku nan shi madudun ne rayuwar malumin an lissafa shi amma ko baya cikin wani ayyami maluma ce abin ta ce rabi ya mani fada ismailai abin ta kara fada ismailai ne wani tage ubangiji da baraka ta'ala ya yi sutura ne wa jama'in ɗan uwa fakirai da miskinai yadda aka tsare mutane in an yanka naman layyan dole ne ko za ka ci nama ko ba za ka ci nama ba sai ka dakata masu cin nama sai sun ci nama saboda haka ba za a barka ba ko ba za ka ci naman ba ne kana nan ka rufa ba masu yin nama asiri saboda su samu dama su jirgi su yayyanka nama su yayyana su shanya su yi kuziri ba za a yi musu dariya ba tun da yake ga mutane kowa ma yana nan واتقوا الله كجدورم الله في ذكر لوركم واعلموا كسني انكم كو انم إليه تشرون ذا تاشيكو ne bayan mutuwa za ta ashe ku akai ku wajen da mai aikan ku akai ku wajen da ku yi muku hisabi
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه
ومن الناس من يؤجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هو الاغتصاب إذا توليت عليه بالأرض ليفسد فيها يورك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أتكم متعني أقوى من يؤجب قوله ودنس متعني لكتم متعني وانتبكي maganganun suna da zaƙin baki suna sun iya magana magana sun da ƙayatar da kai ka yi tsammanin ya abin da suke faɗa a bakin su nan har cikin zuciyarsu da gaske ne alhali ku abin da suke faɗa na daɗin baki na waje daban abin da yake kulle a zuciyarsu daban wani shaidu da dama fi kalbi kuma ina ina shaida wa Allah yadda bakin da yake faɗin maganganu masu kyau din nan zuciyarsa ma haka take ko a rabin su zami amma tare da haka shi wani mutum ne mai tsananin jayayya wanda baya son sahabbai kuma baya kyakkyawar soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma manzon Allah ya yadda da maganganunsa saboda magangan iya maganganu kuma in ya fita ya je ya kona dukiyar mutane ya kashe musu ya'yan dabbobinsu da jagunansu wa ratul kuza ku za ta walle in ya juya ya tafi da ya bi zarfi yamsu da biya ruwikan har zaman kasar idan ya juya ya tafi da ya bi zarfi zai yi banna a bayan kasa yamsu da biya don yi banna a bayan kasa ruwikan harza ya kona abincin gona kayan amfanin gona wannan da yayan dabbobi ya hada kasu wallahu la yuhibbul fasad wannan kanna ne a bayan kaza ona wa mutane abincinsu da kashe mutanen dabbobinsu kanna ne a bayan kaza Allah baya son kanna baya son masu kanna
وإذا قيل له اتق الله قالوا ليس بالإثم فحقه جهنم ولبئس المهاد داكي لو اتق الله أخذته العزة بالإذن فألقوا جهنم ولبئس المهاد وإذا تولى أنا فسر فسر بيو إذا تولى إن يجويا يبر عند منظوم الله يجي in ya je ya ɓuya inda ba a ganin sai je ya ƙona kayan amfanin gonan mutane ya kashe mu ƴaƴan dabbobin su ɗaya kenan ya zo mai ɓarna Allah ba ya son masu ɓarna wai za ka walla in ya mulki ya zaɓi mulki sai ya bi zarri sai ya ɓarna a bayan ƙasa yusi da biya biyu ya ɓarna a bayan ƙasa saboda mulki ya zaɓu baya tsoro kowa sai dai kowa ji tsoronsa ya sa a kashe masa wanda baya so ya za a halakar da dukiyar wanda baya so yurci da miya yuri kan har da don yi banna a bayan ƙasa to shi ne mai hanawa sai ya zama shi ne mai yi na banna saboda haka idan allah ya ba mutum mulki ya fashi kansa tun daga duniya domin ya ji lahira ko adalcinsa ya zake shi ko zaluncinsa ya ƙona shi saboda haka in mutum ya samu mulki ya gode wa Allah don ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah tunda Allah ya ce daga dadi na ali ibrahim al kitab wa hikmata wa adina wa mulkan azima tunda Allah ya ya yabi ya'yan annabi ibrahim wanda suka samu mulki da ba shi da kyau da Allah ba zai musu wannan kirari ba wanda ya samu mulki ko ya samu kuɗi to Allah ya ba shi nima da zai ƙara rayuwarsa mai mulki zai iya aikata aikin alherin da wanda ba shi da mulki ba zai iya ba mai dukiya na iya aikata aikin da wanda ba shi da dukiya ba zai iya aikata ba saboda haka in Allah ya baka mulki ka yi amfani da shi ta hanyar taimakon jama'a ba ta hanyar danne mutane da zalunci da harakar da wanda ba ka so da harakar da dukiya wanda ba ka so ba wai za ka wanda ya tsaye bi da jimsi da biya wani kan har zuwa nan wallahu la yuhibbul fasad ba za ka lau ta idan yana yin wannan sai aka samu wani mai kokari domin ana son idan ba sarake yana yin mummuna aiki a samu wani mutum wanda zai yi masa wa'azi kar a kyale shi a samu wanda zai masa wa'azi idan mai wa'azi ya yi masa wa'azi ya ce masa ittaqillaha ka ji tsoron Allah wannan abin da kake ba karshen sa ba shi da kyau tun daga duniya balle ba in ka je lahira kai ne zaka mu wa'azi yanzu kai karatun da zaka mu wa'azi kai ne zaka mu wa'azi shi ga sai kumbura kuma tunza wai an masa wa'azi an an gura masa ana da ilimi to duk wanda ya haka ba mutumin kirki bane an gaya wa sai na umar ittaqilla ka ji tsoron Allah sai ya sauka ya sa kuma tunsa a ƙasa ya girgiza ji Allah na ji tsoronka Allah na ji tsoronka ba wai in an ce maka ji tsoron Allah ka kumbura zuciya ka ce an nuna maka ana da ilimi ba a'a ka yarda an tuna maka ne Allah ko bai ce ka ji tsoron sa ba Allah abin tsoro ne ko wani bai ce ka ji tsoron Allah ba Allah abin tsoro ne ba za ki yi lafta illa akhazatu al-izzat sai girman kai ya dauke shi bilimi girman kai kuma na zulumi fa hazbu jahannam wannan mutum jahannama ta ishe shi wa rabbil mihad shimfiɗa ya yi muni aka ce za a mutum shimfiɗa amma jihannama za a shimfiɗa masa ya shimfiɗa ta yi muni.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد a cikin mutanen kuma akwai waɗanda mai ya shiri nafsa wanda zai sai da kansa ibtiga amar zatin lazabar neman yardan Allah wallahu Allah basirin mai kallo ne bil ibadi da bayansa mai neman duniya zalla din mai neman duniya da lahira din mai neman yardan Allah din da mai neman Allah din duk kowa yana Allah yana kallon sa yana ganin niyyarsa yana ganin aikinsa ya tabbara ga wani bawan Allah ubangijinsa ya yanka masa kuɗin fansa ya nemi kuɗin bai samu ba sai ya zo wajen wani bawan Allah ya ce bawan Allah kowa ya ganka ya ga kuɗi ni mai gidana ya yanka min kuɗin fansa na ne ma ban samu ba na kawo kaina don Allah ka ba ni kuɗin nan in je fashi kaina ce ba ni da kuɗi a a ba mai gida kowa ya ganka ya ga kuɗi to na ce maka dai ba ni da shi aha ai kowa ya ganka ya kuɗin to da ni maza maza da yake to yanzu abin da za a yi ka ɗauke ni ka kai ni kasuwa ka sai da ni ka zamu kuɗin ka biya shi gana sai aka sa masa igiya irin igiyar da ake kaiwa bayi kasuwa aka shafa masa toka wai don a san bawa ne aka kai shi kasuwa ya kai shi kasuwa ana kayawa ana kayawa da ya iso kuɗin mai neman fansa sai ce na sallama sai aka ba shi kudinsa sai aka ba shi kudinsa sai wannan kuma ya zama bawon wanda ya saye shi da ya tafi da shi gida kwana ɗaya kwana biyu sai ce mai gida tun da ka saye ni baka sa ni aiki ba ya ce hawa ba wa Allah kowa ya ganka a yasan kai din nan ba mai aiki ba ne kowa ya ganka ya san kai din nan ba mai aiki ba ne to ya ka saye ni ina bawan kowa zo maka aiki ba ce hali dai na saye ka ne amma kowa ya ganka ya san kai ba bawa ne mai aiki ba to raga na sallame ka na sallame kudin da sai ka dashi kaga wani ya sai da kansa kenan ciniki sosai ibtina mardadin da zaba neman yardan Allah haka kuma irin wannan duk inda ya samu aka kama mutane irin yadda ake kidnapping din nan ka taimaki mutum ka biya masa ko ka shiga cikin waɗanda suke biya masa ka shiga cikin wannan yabo cewa ka sai da kanka da bai neman yardan Allah duk wani wanda ya masu da harkar kuɗi ya nema ya nema ya rasa ka biya masa ko ka shiga waɗanda suka biya masa ka shiga cikin wannan yabo na Allah cewa ka sai da kanka don neman yardan Allah man yahi yusuf ila marzatillah wallahu Allah ra'uhu bil ibadi mai tausayin bayansa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan gari ya waye wa bai'un nafsahu aw mutiquha aw mubiquha idan gari ya waye mutane suka yi sukan zama daban-daban wani yana neman wanda zai saye shi ya sayar wani yana neman a yantar da kansa daga bauta wani yana neman abin da zai yi halaka to mai neman wanda yake cewa shi duniya kadai yake so wannan yana neman halaka ne ya halaka tun da bashi da lahira mai rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wanda ya dantar da kansa daga wutan Allah wanda kuma ya sai da kansa don neman yardan Allah to wanda ya ya ya samu yardan Allah din da yake nema sahabbai sun rawaita cewa yawancin addu'an manzon Allah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar yawancin addu'a sa kenan sallallahu alaihi wasallam
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أتكم ولن تسك مسلمتا أن أهل الكتاب يهودا عبد الله بن سلام لجماعة sun musulunta amma kuma akwai abu da suka saba na cikin addininsu yana rike da zuciyarsu ba za su iya barinsa ba kamar girmama ranar asabar kamar nisantar cin naman raƙumi irin waɗannan suna cikin musulunci amma kuma hankalinsu yana ɗaure da waɗancan saboda an saba in an musu magana sai su yi yadda alkur'ani littafi ne na Allah mun yi imani da shi a taura ma littafi ne na Allah mun yi imani da ita to sai Allah ya ce ya ku mu'mini udkhulu fi salmi kafa ku shigo cikin musulunci gaba daya gaba daya misalin shiga cikin musulunci gaba daya idan ga kofa an ce sai wanda ya shiga ciki ne ya tsira wanda bai shiga ciki ba bai tsira ba da kyaure mai karfi idan ka shiga kai dukanka amma sauran hannu a baya za ka tsira ba za ka tsira ba duk abin da ya saura baya bai shiga ba ba zai tsira ba saboda haka ake shiga cikin musulunci gaba daya saboda haka yin sharrin da yake faruwa na yanzu mutane ba za girmama abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi suna tunanin abubuwan da bature ya aje kamar misali yanzu cewa da ake yi kowa ya aurar da yarsa ba ta kai shekara sha takwas ba ya yi laifi za a iya hukunta shi kaga wannan ya saba wa musulunci tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri yar abubakar tana da shekara shida ya daura mata aure ta tare tana da shekara tara sannan kuma a kenan kaga abubakar ya yi abu kenan annabi ma ya yi abu kenan sannan sai na umaru radiyallahu anhu ya auri ya sai na ali ita ba shekarar da tsakanin tabbatsin da tara to yadda ya faru bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan bayan sai sai na umaru sai na umaru ya ga yar ya ga yar sai na umaru ya ga yar yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanwar Aisha sai yace yana son ta gaya wa ita yayarta Aisha ya gaya mata sai ta ce ba ta so ba ta so ba ta so ba ta so ita yarinyar sai aisha ta rasa yadda za ta yi ta rasa yadda za ta yi sai ta kira abubuwan as ki da Allah ka zo kai ne mai yan dabaru dabaru da Allah ga na fara cikin wani abu ka zo ka fidda ni mana ke menene sai yarinyar nan kanwata a sarkin musulmi ya ce yana son ta domin da abubakar da ya baiwa aisha kwanar dabino bai ba ta riga ta kwashe ba ya ce idan kin bari na mutu kuma gadana ne za ku gada kuma a hawaki wa uktaki magadin nawa ga kunan ku biyar ne yan uwanki maza guda biyu yan uwanki mata guda biyu kace masa baba na san yan uwana maza guda biyu na san abdurrahman na san muhammad ya amma yar uwata masa guda ɗaya na sani ita asma'u bintu abubakar sai abubakar yace za tu baddil uraha jariya tana cikin uwarta bintu khariya ba a haife ta ba manzan haife ta ta mace za ta zama ana nuna karaman abubakar da wannan to da aka haife ta din ta girma sai sai na umaru ya nuna yana son ta e aka yi aka yi tagi aka yi aka yi tagi to da aka kira amurbin astin ta har zan fit da ke cikin wannan sai amurbin astin ya wajen sarkin musulmi sai na umaru ya ce na jan ce kada neman yar abubakar kawar aisha ce eh ba ka son aure da aisha ranka ne ba haka bai ko mu maza tsoronka muke ji ba balle yan mata balle ƙananan yara ni zan nuna maka abin da yafi wannan ke menene ka nemi yar aliyu na bi talibin ta fi ma kusa da annabi domin jikar annabi ce yar yar fatima kuma kulso ya fi domin ita ta rayu cikin cikin ladabi wannan kuma ta rayu cikin gata a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam gaban yayarta shi ke sai aka bar maganar auren a ummu kulsum kanwar aisha kuma umu kulsum ya sayi na ali kenan sai sai na ali sai da umaru ya gaya maza ce da allah ce zinariyar nan na gidan bukar a haramta min wani ma ba ni zinariyar nan mai ya ce wani abu ne ya ce ga auren min da ya kamar ya ce a ya karama ce ya tawa amma bari wa turo daga gari sai ya zuba wani abu ko da mino ne a wani abu haka ya kai wa sarkin musulmi ce ga yadda abin yake shi ke da ɗauko ta zo ta ga yadda sarkin musulmi umaru ta ce babana ya ce an gaishe ga yadda ya gaishe maka ga yadda abin yake yake sai ya miƙa hannu ya kama kafarta ta ce kai kai kana sarkin musulmi za ka yi wannan wallahi ba don kana sarkin musulmi da ka ga yadda ne maka sai ce koma gida ta ce baba ai mutumin nan ka ji yadda muka yi kama kafarta ba ai ya ce ai mijinki ne ya ce ai ban sani ba to kenan abubakar ya aurar da yarsa tana karama annabi ya aure ta sannan sayyidina umaru ya auri yar abubakar tana karama wannan duk gaba ɗaya ka ce ba shi da kyau tunanin bature shine da kyau shekara goma sha takwas kaga wannan fita daga ka'idodin musulunci ne ana kiran mai wannan irin hali ya shigo cikin musulunci gaba ɗaya ya gaskata annabi ya gaskata abubakar ya gaskata umaru ya kayyata nazara da yake cewa kowa ya aurar da yarsa ba ta kai shi a takwas ba ya yi laifi ba na tafta biyu kurwajin shaidani ku shiga hanyoyin musulunci gaba daya ba na tafta biyu kada ku bi hanyoyin shaidani innahu lakum aduwwun mubin shaidan fa kar ku mance makiyin ku ne mummunan makiyi mai bayyananniyar gaba tun zamanin ubanku adam
فإن ظلمتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن ظلمتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن ظلمتم إن قبابكم سن زامي in ba da ma ji alkuwar bayyana ku bayan hujjoji sun bayyana gare ku sai abin ya zama kuskure hadari sai kuka saba kuka game faramu annan la ku san fa ku ji tsoron Allah ku san Allah azizun mabuwayi ne mai karfi ne hakimin gwani ne a cikin hukunce hukuncensa a kan magana naman raƙumi da nonon raƙumi yahudawa suka ce haramun ne suna tsammanin haka ne ba haka ba ne a shi ainihin annabi yaƙo ubansu su su bani isra'ila ɗin zai je ya yi alkawari ya je in ya samu ƴaƴansa sun kai goma sha biyu to zai yanka ɗaya ya samu ƴaƴansa kai goma sha biyu maza ya samu ya yi haji to zai yanka ɗaya gode wa Allah in dai ji haji lamiya zai yanka ɗaya gode wa Allah shi kenan ya'ya suka cikar goma sha biyu zai tafi haji da ya je a kan hanyar haji sai ciwon ƙafa a cinye ya same shi ba yadda za a iya isa hajjin saboda rashin lafiya sai ce ya Allah na yi maka alkawari ka warkar da ni ciwon nan idan ka warkar da ni zan haramta wa kaina abin da na fi so na abinci yana son naman raƙumi yana son nonon raƙumi zuciya sai Allah ya warkar da shi sai ya haramta jin naman raƙumi da nonon raƙumi to daga nan ne abin ya faru ba daga littafin attaura ba ne shi ne azalin yahuda ba sa jin naman raƙumi ba sa jin nonon raƙumi da yake jahilai ne ba sani wasu na tsammani a cikin littafin su ne sai suka zama a yana da cikin wai addinin su bayan zalatu min ba da ma ja'atul bayyinatu fa'lamu anna allaha azizun hakim in kun zami kawai ku ta zami ku yi kuskure bayan bayan bayanoni duk sun zo sun zame ku kun gane ku alamu ku zan annan la Allah azizun mai karfi ne hakimin guri ne هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور wai wanda suka yi musulun sannan me suke jira ne me suke jira ne me suke sauraro me suke sauraro sauraro ne hal yanzuruna illa ta an yajamu Allah fi zulalin min al-amam wal malaika wato jirane ba za su musulunta ba sai Allah da kansa ya zo musu a cikin wasu gizagizai da kuma jama'an mala'iku fadawa sai sun zo sun gansu da ido tukuna su musulunta abin da suke jira kenan ilan ya ce mun lafi zulalin min zamanu wal mala'ika in an ya ga kuzi da dabur shi kenan an riga an gama kenan koyi da zai sun je wani duka lamura masu komawa ne ga Allah wannan ayoyin sihobi kenan kamar cewa Allah yana saukowa da asuba sama ta ƙasa yana cewa ku tuhun ya fi tuhun ya fi ku ku nema an ba ku da abubuwa ne masu kama da wannan ana kiran su ayoyin sihobi malamai suna cewa ya kamata in ayoyin sun zo ku karanta su yadda kuke yadda suke ko ku kulle yadda Allah yake nuni hakan nan kuka kuka kuka kulle kuma ku wuce ku karce karku ce za ku fassara su kamar su ar-rahman alal arshi kare irin su duka haka za ku yi abinda malamai suka ce kenan a kan kara shiga cewa za a fassara su man ce Allah zai zo a cikin gizagizai to Allah ina sama kenan sai ya zo a cikin gizagizai da fadawar da mala'iku tukuna su waɗannan kafirin su musulunta dama irin waɗannan ayoyi aka aka ba da umarni a imani da su a karanta su a wuce su karanta yin fassarar su kamar yadda imam malik yake cewa a hadisewa wa ma'alumun wal kaifu majhulun wa su'alu al-misli hadha ghulumu bid'a istiqaraman ala al-asl tawil da larabci dai azan mene ne istiwa amma a wajen Allah yadda yake ba wanda ya zama amma irin wannan tambaya wato shi shi ne cikin addini da bid'a abin da malam suka ce dai a wuce in an samu irin su domin ko da maganan mutane akwai zuba akwai istilali maganan mutane ma dole sai ka tambaye su maka bayani a cikin bayanin maganar su ma balle maganan malamai balle maganan annaba balle maganan Allah sai a tambaya ki yanzu misali hausa in ka iya hausa to dole sai ka koyi hausan makanikai daban sai ka koyi hausan yan goro daban in ba haka ba za ka yi kuskure wanda an yi yan goro in sun ce goro ƙuriya goma ka ga da hausa suka faɗa amma wannan hausan ba hausa ba ce hausa su ce su wato goro ɗari shi ne ƙwarya guda ko ka zuba a kwano ko a cikin argarara yadda suke duk dai ƙwarya goma sunansu kowane goro guda ɗari shi ne ƙwarya ɗaya wannan shi ne hausan ƴan goro amma hausan hausawa kowane za ka nemo guda goma kowace ƙwarya ka zuba mata goro ba lissafi shi ne hausan hausawa ƙwarya goma kenan amma hausan yan goro goro ne guda ɗari shi ne ƙwarya to ɗari goma shi ne goro dubu kenan hausan makanikai ma sai ka koya don ka iya hausan hausawa kawai ba koyi na makanikai ba za ka iya biyan bukata ba kaga direba zai ce wa yaronsa ba ni su bana sha biyu in ka je in baka san hausan mukanikai ba zai gaje ka kirga suwana guda goma sha biyu in ka kirga suwana goma sha biyu ka miƙa masa ya duba bai gani irin lambar da yake zuba ya zan ce maka ka kawo min suwana sha biyu ka bani kayan suwanu a mai gida ai guda goma sha biyu ne kaga shi a dukan hausawa ya yi daidai amma dukan yan makanikai bai daidai ba akwai wani ɗan karfe guda ɗaya ke kiransa sha biyu din ina da lamba sha biyu to haka istilahi yake da luga in sun shiga juna dole sai ka tambayi masu magana me suke nufi saboda haka balle fa maganar Allah ubangiji in an ji irin waɗannan magana ya sallama wa Allah a yadda yadda ya waɗannan shi ya san ma'anar yadda yake so ka yi imani akan wannan amma a fassara ba za ka fassara ba sai ka wuce هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة wato jira suka yi da Allah ya zo musu a cikin gizagizai da fadawansa mala'iku tukuna su musulunta wa kuzi al'amur wato a lokacin shi kenan maganar imani ya wuce sun gani kuru-kuru kenan wa yin la turja ulumur duka lamura masu komawa riga Allah
فالبني إسرائيل كما
بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب يا رسول الله كتبت بني إسرائيل كم ليوا آتيناهم من آية بينة كم ليوا مكبا أنبا موجزوني بينا نقول مسمى النبي موسى daga dajin na musa duka ayatin bayyana fi fatar bani isra'ila duk da hau wa kala fir'auni na zuka ya musa masura ayoyi ga ga ga ga sandansa ga hannunsa ga mannu ga sarwa ga ayoyi guruguru dai amma ba wata ayar da ta gamsar da su suka musulunta duk gaba ke da ba su yarda sun musulunta ba tare da ayoyin kama na kam da yawa atena mu gaba min ayatin ayoyi bayyanatin bayyananu wa yubaddil ni'matal lahi min ba'di ma ja'atu duk wanda Allah ya ba shi ni'marsa wato ya bayyana masa ya bayyana masa mu'jizar annabin Allah akan don a jawo hankalinsa ya musulunta wa yubaddil ni'matal lahi duk wanda ya canja ni'man Allah bai yi imani da ita ba bai godiya a kanta ba musamman mannu da salwa da ake kawo musu a cikin lokacin da suke cikin tihu da suka bata daji a suna yawo shekara arba'in sai ana kawo musu naman tsuntsu da manto daga allah isan su ishe su amma an ce kar su ajiye shekara arba'in allah yana musu wannan rigunansu ba sa datti ba za yin ba za yin kwarkwata saboda yan rigunan su tun tsufa ina za su samu riga kullum yawo har shekara arba'in ya zama rigunan su ba za yin datti ba za yin kwarkwata balle ba su zama tsumma duk albarkan suna tare da annabi musa a cikin timuwar kaga annabi musa ya ya samu munanan abokan zama kenan sun bata masa sun jawo masa abin da bai dace da shi ba yawo a daji shekara arba'in su kuma kafiran sun samu albarka annabi musa nama dababbe daga allah ko gajayye daga allah da ruwan manto daga allah kullum sai binci ya ishe su ba tare da wani wahalar nema ba su ma sun zama albarkan annabi musa annabi musa ya sha wahala albarkan zama da wa'annan miyagu su ko miyagu sun sha albarkan annabi musa suna samun nama da manto daga allah ka tambaye su in ba da ma ji adu duk wanda ya canja wannan ni'imomi da allah ya bayar bai koyi godiya a kansu ba wani ba zai nima tafi ba da ma ji adu ba inna allah sani allah shadidul iqabi mai tsananin ukuba ne zai masa azaba tunda ya masa ni'ima bai gode bayan Allah ya washkuru ni mata Allah in kuntum iyyahu ta'budu ku gode wa ni'imomin Allah in dai kuma su gare ta Allah ne masu bauta masa
قيل للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب
يؤمن الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب يؤمن للذين كفروا الحياة الدنيا وتسوق فرن الدنيا أن قواتا مس الدنيا سنا كلنتا a bar ƙauna ce a wurinsu da ƙawarta suna sonta wa yasqaruna min alladhina amanu har suna yin izgili wa muminai wanda ba su da kuna da manyan gidaje muminai suna cikin zana suna cikin ginin bani-bani su kuma suna cikin manya-manyan gidaje suna da manya-manyan motoci muminai ko suna da jakuna ko ko suna jiran mota da zo ta ɗauke su ba a samu suna alfahari suna yin izgili wa muminai saboda suna ganin kamar suna da ɗaukaka mummune ko suna cikin zilla duniya ne ko da yadda duniya wa yaskaru na min ladina amanu wallazina tagahu ko yawmal qiyamah ko mi darajar da suka samu a duniya na manyan gidaje da manyan motoci da kuɗaɗe mummune ko ba su da komai mummunan in an je lahira su ne sama da su domin waɗancan suna wuta ne mummune ko suna aljanna ko ko yawmal qiyamah suna burbushin su ranar tashin kiyama dina ne da kawai ya tuntune wa ya tsakaru na wanda zina amanu wanda zina ta ga foko ne man kiyama wallahu allah ya zuku man ya sha'u min rairi hisab allah yana arzuta bawansa yadda ya ga dama min rairi hisabin ba tare da lissafi ba fiye da lissafi wannan kuma an haƙurƙutar da musulmi ne karkace an ce idan mutum ya zama in ya zama yana da manyan gidaje ko manyan motoci mummune sun fi shi daraja a lahira karka tsammani shi ma muminin in ya yi manyan motoci ya yi manyan gidaje ya yi laifi a'a Allah yana arzuta bawan da wanda ya ga dama wani ya bashi duniya ba shi lahira wani ya bashi duniya ba ba shi lahira ba wani ya bashi lahira ba ba shi duniya ba yadda Allah ya ga dama yake yi wa yasqaruna min alladhina amanu والذين اتقوا فوقهم masu tsoron Allah kawakawun burbushin waɗanda ba su da tsoron Allah yamar kiyama da ranar tashin kiyama wallahu zane Allah ya zubo yana arzuta mani sha wanda ya ga dama da rai lissafin fiye da lissafi ba tare da lissafi ba.
فبعث الله النبيين مبشرين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه من الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي
أمة واحدة وأتى الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة tun daga zamanin annabi Adam har zamanin annabi nuhu karni goma wato shekara ɗari ɗari sau goma kenan a babu tsafi a wannan zamani duk al'umma guda ɗaya ce suna kan addini da annabi adam ya koya wa 'ya'yansa da jikokinsa da addinin da idrisu suka isar da annaba da suka isar da bayan annabi adam suka isar wa mutane har zuwa zamanin annabi nuhu aka so yin tsafi kanan nasu ummatan wahida da mutane al'umma ce guda ɗaya ba ta Allah da biyi na washiri na munzirin daga baya sai aka so matsabi sai Allah ya aiko manzanni masu yin albishir wa wanda ya karɓi maganarsu da shiga aljanna masu yin gargadi tsoratarwa ga mutanen da ba su karɓi maganarsu ba da shiga wuta kanan nasu ummatan wahida wa Allah da biyi na washiri na munzirin wanzala ma kitaba su ainihin manzannin nan sai Allah ya aike su tare da littattafai su zo su yi wa mutane bayani domin lokacin da aka koro mu daga aljanna wato ina nufin annabi adam babanmu da hawa uwarmu da aka kwaje ku zauka ku zauka ku zauka da aka koro muka zo kasa sai Allah ce ku yi hakuri ku ran da nai muka nan wata ran za ku sake dawowa in ma ya janna ku rusulun minkum yatluna alaikum ayatina wa yaquluna yatluna alaikum ayati rabbikum wa yadrubu lilabikum hadha idan za mu aiki manzanni za su nuna muku hanyar dawowa wannan gidan da muka kore ku gidan aljanna ko to za mu aiki manzannin je su muku bayanin hanyar da za ku biyo ku dawo cikin wannan gida gidan ku ne wanda ya karbi maganar manzannin ya dawo wannan gida wanda bai karba ba kuma shedan ya jaji ya tafi gidan sheda to ya ce kanan nasu ummatan wahida wa ba Allahu nabiyina Allah ya aiki manzanni mubashirina masu yin albishir wa munzirina masu gargadi masu tsoratarwa wa'azu da mamar kitabu Allah ya saukar da littafi tare da su manzanni kowane manzo Allah ya ba shi littafi ko kuma littafi ɗaya manzanni da yawa wa'azu da mamar kitabu da kiri ya kuma bayin nabi domin yi wa mutane hukunci da littafin Allah bi makka da buɗe cikin abin da suka yi suka yi jayayya wa makka da bi illa da utu min ba da ma ja'alul bayyinatu bagayan bainahum yawancin ba wani masu yin saɓani a cikin littafin to malaman da karanta ne suke yin saɓani a cikin littafin lokacin da Allah ya yi kwanai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi wa Yahudu nasara gargadi in wa la takunu awwala kafirin bi kunu kune malaman duniya gaba daya ga manzo na ga littafi na ku duba da abin ne wanda kuka sani kar ku zama ku ne farkon wanda ku kafirce wa annabi nan nawa da littafin nan nawa amma kuma mai ya faru sai suka ga su ne farkon kafirai makiya annabi sallallahu alaihi wa sallam makiya littafin da addinin sa su yahudu da nasara wa sallallahu nabiyina wa shiya muzri wa sallallahu kitabi hakil ya kuma bainan nasi don wannan littafin ya hukunci tsakanin mutane ko ko wannan annabi ya hukunci tsakanin mutane ومغفر به إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ba wanda suke jayayya a cikin littafin sai wanda suka san littafin wanda aka ba su littafin kamu wannan littafin bagayen bayyana saboda hasada da zalunci tsakanin su shi ya za suke kamun cewa suke saɓani akan littafin su koyi waɗansu abubuwa a ciki su canja wasu abubuwa a ciki don biyan bukatar su. Mahadan lahu lalina amanu da mafsarahu bihi فهدى الله الذين امنوا بان شيء يد مؤمني لما اختلفوا zuwa ga abin da suka jayayya suna jayayya suna jayayya sai Allah ya ganar da mu'minai daidai sai ku karbi daidai su bar waɗannan malaman suna jayayya mu'minai ko su zarce cikin hanya mara rijiya mabtalabi alladhina utu min ba'di ma ja'atu bayna baghyan bainahum wa hada Allahu alladhina amanu bima ikhtalafu fihi min al-haqqi sai Allah shiryar da mummune ya nuna ku gaskiya a cikin jayayyar da zunar jayayyar su sai Allah nuna mummune hanyar ku fita izini da izinin Allah wallahu shi Allah ya hadina shi yadda man shawo wanda ya ga dama a cikin bayansa ila sirari zuwa ga hanya mustaqimin muridiya
alhamdulillah alhamdulillah ya
yaro ne da rami ina tsakanin iyayen shi kuma ana wasifa da shi da ya girma zai tafi wasifan da kuma wannan ya yi
a aiko ya karɓi wasifan yana yaro idan ya balaga sai an jaddada masa don lokacin da ya karɓe ta bata waje ba kansa ba ba wajibi ba ne ya yi ibada a lokacin da ya karba yanzu kuma ibada ta zan wajibi a kansa nuzuri kuma ya zan wajibi a kansa ya jaddada shi saboda haka tun ya girma cikin iyayensa tsana wazifa da shi ya zarce da haka ai ba dan garin gabari ba karba wurin kowa ba ko jikare daga cikin jikokin shi yau tijjani ya shaga ba shi da dariga sai ya karba
tambaya ta biya kan matsala mai tambaya na cewa mutum ne ya tafi ya masa yawa na kaza an bai san wani yin abin da ke kan shi ba ya zai lazimi na'am lazimi to mutumin da lazimi ya taru a kansa da yawa na ranko har bai sai da zai yi ba ko kuma sallah ta taru a kansa har da yawa har bai san nawa zai biya ba sai ya kwatanta a cikin shekara nawa ne ya so mun yin sakaci da wannan sallah sai ya auna daga shekara kaza zuwa shekara kaza ne da ya samu sakacin to zai ya auna ya ga kamar in ya yi sallah ta shekara kaza za ta cika wannan abin da aka bari din to sai ya yi hukunci da kansa sai ya yi wannan haka kuma in lazimi ne sai je lokacin da ya zo masakacin lazimin nan yau shekara nawa kenan sai ya auna shekara nawa ne to sai ya biya abin da hankalinsa ya bashi in ya ƙara kuma ya fi ya fi ya rage
mai tambaya na cewa yana son shi masa bayani game da sufantaka da kuma a rubantaka
wato zubi wanda ake kiransa zubi wani mutum ne wanda ya karatu ya san halal ya san haram to sai yana nisantan haramun din yana aikata halal yana kulawa da wajibai da sunnoni to shi wannan shi ne ake kiransa sufi wato ya matsa wa kansa a cikin bin Allah ya matsa wa kansa a cikin nisantan haramun haramun na Allah shi ne ake kiransa sufi amma bai karbi da rigar kowa ba to in ya karbi da riga to sai a ce masa sufi wato shi sufanci akwai na na akwai na iktisabi akwai ta tahakkuki to daga nan tun yana koyo wani iktisabi din sai ya zama na tahakkuki din ya bi shi to ya shiga dariga kuma yana yin dariga dariga ta kama shi to ita za ta bambance masa tsakanin haramun da halalci ne sai haramun ya aikata wajibai sai ya ji da sauƙi ba kamar da ba da yana yin takallufi ne yanzu kuma haka yake ji ya zama masa ɗabi'a idan bai yi ibada ba baya jin daɗi idan kuma a hankalinsa ya komo jin haramun hankalinsa zai tashi baya jin daɗi in an kawo maganar haramun kusa da shi to in ya yi haka wato ya wuce na ta kallok ya kai na ta haƙƙuk na sufancin kenan to daga nan sai ya karɓi azkarun tarbiyya ya yi tarbiya ya yi wusuli to daga nan sai ya zama ya zama wasili wasili amma ba za a ce masa arifi ba wasili dai daga nan kuma in ya yi zurfi a cikin ilimin marifa ɗin sanin sifofi da sunaye da tajalliyar to sai ya ce masa arifi arifin billahi to wannan mai takallufi cikin aikin sufanci da mai yinsa a cikin tahakkuki da wanda ya zarce ya kai tarbiyya daga tarbiyyan kuma ya zama arifi to shi na ake kiransa arifi wannan kuma ana kiransa sufi shi sufin ma kamar sufin akwai darwasha darwasha a kira shi darwish wato mutum da yake kulawa da ibada mutum da yake kulawa da abin da yake ba shi da kyau duk baya kusa kusa shi ana kiransa darwush in ya wuce nan zai zama sufi din in ya wuce nan ya zama arifi din hawa hawa ne
ha akwai masu karbar masu kuma ba su rikin jikariya da kuma masu neman da jiki to masu neman ɗariƙar tijariya ita ɗariƙar tijariya Allah yana son ta yana son ayyuka ya ji wasu la kaziran da Allah kuma tuflihun ku yi zikiri da ku yi wa Allah zikiri mai yawa don ku zaɓi ƙorafu wasu ku rizma rabbi ga bukuratan wa hadilan ya kai bawan Allah ka ajiye wa kanka zikirin Allah safe da yamma don ka zaɓi babban rabo wanda duk kwaɗaitarwa ne akan ayi tijaniya amma ba da sunan tijaniya ba ayi zikiri safe da yamma da yawa Ayi zikiri kullum da yawa wai kulla kasiran la'allakum tuflihuna to in an zo wajen masu bayarwa kamar irin mu kenan masu izinin bayarwa to sai mun faɗi sharadi sannan mu bayar sharadi na farko wannan nuzuri ne wal yufu nuzurau wato ka kallafa wa kanka yin abin da Allah yake so wanda Allah bai ce dole a yi ba amma za a samu lada mai yawa da tunda Allah yana so za a samu lada mai yawa ni kuma zan iya yi mai zahana yi na ɗauka wa kaina alkawari zan dinga yi to shi na ake kira da nuzuri kenan ba ka ce da sai ka ɗauka wurin mai bayarwa ya gaya maka sharadi in an shiga ba a fita kamar namun tijjaniya kenan ba haɗawa da wata ɗariƙa kamar namun tijjaniya kenan ba a ziyartar wasu waje zan su suke ɗariƙar tijjaniya kamar namun tijjaniya domin wasu ɗariƙo ana haɗawa shehu tijjani kamun ya karɓi ɗariƙarsa yana da ɗariƙo a kansa fiye da goma sha biyu daban-daban ya haɗa su yake yin su tunahu ɗariƙar tijjaniya da annabi ya ba shi ya riƙe da ita kaɗai kare haɗa ta da wata da zuwa da ta zama ba a haɗa da wata in an shiga ba a fita ba a ɗawa da wata ɗariƙa ba a ziyarar wasu wani ya san rikin cikin ɗariƙar tijjaniya amma dukkan wani Allah muna son su muna girma masu za a kula da sallah riga yin a riƙa yin ta cikin jama'a in an samu jama'a za a girma iyaye a yi musu biyayya domin mutumin da baya girma iyayensa alkurani na kira jabbaran shaƙiyyar jabbaran asiya mai taurin kai mai girman kai mai sabon allah shakiyi inda ba ka girma iyayen ka haka allah zai gaba jabbaran shaƙiyyar jabbaran asiya ka girma iyayen ka kai musu bayya sannan kai jami'in wazifa kai jami'in zikirin juma'a in ka samu abokai in baka samu ba ko kullum kai kai kai ɗaya waɗannan su ne sharuɗa ko ba a shan taba wannan sharuɗin ɗariƙa tijjaniya ne ke kowa ya karɓi wannan ɗariƙa da wannan sharaɗi inda yake ya karɓi ɗariƙa na bashi amma ya tambayi wani ƙaddabi ya nuna masa yadda ake aikatawa duk wanda ya zo duk wanda ya zo yana neman aimar tajiri an masa da tajiri
aka magana wani bawan Allah ya kawo kurare guda biyu ne a zuwa mai ayyukan saduwa Allah shi ne su da kuma ayyukan musulmi da su da Allah shi ne
to wanda ya kawo Qur'anai guda biyu ke da wanda haka Allah shi ya da ƴaƴan da ƴaƴan mu ƴaƴan musulmi Allah ya jiya mu Allah ya ji iyayen mu Allah ya ji mana Allah ya ji iyayen mu iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka wa jama'a mu da alheri Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana jama'an mu Allah kiyaye mana dukiyoyin mu Allah kiyaye mana mutuncin mu Allah kiyaye mana addinin mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah ta mu zauna lafiya Allah ya yi bala'o'i a Najeriya Allah ya zauna da Islamiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya ga abin da yake tashin hankali Allah ta da shi a Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu shirin duniya da lahira masu yi ma'adda wurin wanda biya bukatun wanda biya bukatun su barka da sallallahu alaihi wasallam فاتحة لصلاة الفاتحة
اذن الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك القادم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الفاتحة